يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha hudu ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da daya muna karatun littafin sharhu sunna ta al'imamu muhyi sunna alhafizul bagawi allah ya gafarta mishi a inda muka karanta ainihin hadisi na biyu daga cikin jeren gir hadisan da ke cikin wannan littafi hadisin da ainihin abdullahi dan umar ya hujja da shi dangane da cewa kaddara gaskiya ce akwai ta alherinta da sharri duk baki daya allah maɗaukacin sarki shi ya kaddara komai shi ya tsara komai komai yana cikin ilimin allah allah ya san komai tun azal azal tun kafin abin ya faru haka kuma Allah maɗaukakin sarki shi ke da tasarrufi na ainihin al'amura to muka ainihin ji duk waɗannan abubuwa da ke cikin hadisin sai malamin ya fara kawo mana kaɗan daga tarihin umar a jiya shine na ɗan gutsuro mana sai kuma lokaci ya ƙure mana matuƙa ƙwarai da gaske ba wani abu ne mun riga mun kawo ainihin gwargwadon abin da za mu kawo game da umar kaɗai abin da muke so mu nuna maka shine Allah madaukakin sarki da shiryar da manzon Allah ya zo da ita yakan iya shiryar da mutum da izinin Allah sai ya waye gari ɗan tauri ne ɗan daba ne ɗan area boys ne sai zama bawan Allah salihi waliyi yanzu dubi sayyidina Umar dubi irin katobarar da muka ce Umar yane a jahiliya amma sai da Umar ya waye gari kuma ba a samu wanda ya mulki aka ji daɗi irin na Umar ba saboda kamar yadda ka ji al-Imam Zuhri ya faɗi a jiya cewa shekara goma shekarun nan goma a cikinsu sai na umar ya yi adalci ya yi maganin duk wani azzalimi duk wani mai jin cewa shi na kusa da gwamnati ne ya isa ya yi kaza ba a isa a komai a kan shi ba sai da umar ya karya gadon bayan shi ya ce baka isa ba adalci za a yi don haka umar ya waye gari fa saboda gaskiya da riƙon amana da umar ya yi har muka kawo cewa mayafi aka je yaƙi aka dawo kowa aka rarraba mishi ɗaiɗai umar ya zo ya sako guda biyu jama'a suka ƙi sauraren shi sai da ya jawabi cewa ai ɗan shi ne ya bashi ainihin na biyun to haka al'amari ya kasance ran da umar ya shigo gidan shi sai ga uwar gidan shi atika first lady kenan ya ganta da dadduma sabuwar dadduma sallaya tana sallah da ita ya tsaya a kanta sai da ta ida sallar sannan ya ce ina ta samu wannan dadduma ta ce ai gwamna abu musal ash'ari shine ya zo ainihin hutu gida ya zo mata da ita ma'ana kama a ce gwamnan jiha kaza gwamnan jiha kaza zai tafi ainihin wato fadar shugaban kasa sai ce ai kuwa na ga first lady tana sha'awa alkaki kaza tana sha'awa kaza bari in sa ai mata bari in kai mata ya je ya kai mata dadduma sai dadduma ta zama mushi matsala ya ce abu musa ya baki da duma ya kira jama'a ya ce a je a kamo abu musa a yi mishi duka tukuna sai ya galabaita a zo da shi aka zo da abu musa ya sha duka gwamna ne fa present gwamna ba wai tsohon gwamna ba aka zo aka jefar da shi gaban umar umar ya ce ku sake lallasa shi ya ce ranka ya daɗe a yi mini haƙuri tukuna a saurare ni a ji hamzari na umar ya ce me ya haɗa ka da matata haka kawo mata da duma tsaraba kaza kaza sai ya ce ai ba wani abu ne kawai dan tsaraba ce na kawo mata ya ɗau da duma ya maka mishi a fuska ya ce ɗauki kayan tsayarka kar ka sake ɗibo kayan jama'a ka zo ka kawo matata tsaraba jama'a da duma fa har yanzu da duma nawa ce da duma a Najeriya naira dubu biyu naira dubu uku tsadarta dubu biyar da duma yar karamar sallah ya fa da mutum ɗaya zai sa shi kaɗai ya sallah an duk gidan Umar babu duk presidential villa babu don haka yana gani ya san wannan abar sabuwa ce ba ta a gidan nan ta ina ta zo da ya ji ta inda ya zo ya kore ta ya naɗa gwamna a garin hims sai wannan gwamna ya je ya ga ana biskit wani biskit mai daɗi a haɗa da alewa da sukari da dabino da zuma biskit mai kai ka duba biskit ku da ake muku biskit da ɓawon gyaɗa aka ce wannan biskit ɗin da zuma da sukari da alewa da dabino aka markaɗe ake yi wani irin zaƙi ne da wannan biskit aka aiko da umar katan katan umar ya buɗe kwalin biskit ya ɗau biskit ya ɗanɗana ya ji zaƙi coin ya ce kai ɗan aike wannan biskit duk garin hims kowa na ci sai ce a ranka ya daɗe ina sai gidan gwamna ya ce ka je ka ce wa gwamna kamar mai da wannan biskit ka je ka ce ya ciyar da jama'ar gari abin da yake ci a gidan shi domin dukiyar ba ta uwar shi bace ba ta uban shi bane dukiyar jama'a ce dan mai irin wannan biskit mai zaƙin tsiya a ce sai gwamna sai 'ya'yan gwamna sai famsek sai 'ya'yan famsek sai gwamnan kaza sai minista kaza akwai zalunci a cikin wannan haka sayyidina umar din nan Allah ya ƙara umar yarda yana yawo da daddare fa baya bacci da daddare har wani ya ce mishi ranka ya dade da daddare baka yi bacci ba da rana baka huta ba yaya kenan ya ce in na huta da rana aikin gwamnati zai tozarta in na kwanta da daddare talakawa za su sha wahala in dare yayi ya shiga wannan lungu ya shiga wannan lungu yana binciken ko wani ya iso garin madina cikin wahala umar ya taimake shi ya kai shi gidan baki ko wani zai kwana da yunwa umar ya kawo mai abinci ko wasu marayu suna kuka umar ya share musu hawayensu sayyidina umar kenan Allah ya kara mishi yarda al-faruq shi kenan sai umar kawai al'amari ya mishi yawa sai ya ga ai ba zai iya aikin shi kadai ba sai ya ɗauki wani ma'aikaci abokin shi ya ce ka rinka taya to in suka zo wani lungu haka sai ɗaya ya tsaya yana sallan na filfili ɗaya kuma ya rinka kekewayawa ko zai ji wani yana kuka ko wani bai da lafiya ko wata tsohuwa abin duniya ya dame ta ba ɗa ba jika kawai sai umar ya ji wata mata tana Allah ya isa tsakanina da umar Allah ya tsine wa umar albarka Allah ya isa sai ce a'udhu billahi subhanallahi sai kwankwasa kofa nan da nan ta bude uwar gida lafiya ta ce ai ni Allah ya isa tsakanina da umar sai Allah ya ce lafiya ta ce ya tura mijina wurin jihadi an je an kashe shi yanzu ga 'ya'ya marayu ba abinci ba kula ba fansho ba garatuti ba komai ya banni cikin wahala ni da 'yan marayu yanzu yunwa ta dame su sun tasa ni gaba na rasa yadda zan na aza ruwa na zuba duwatsu a ciki ina musu karya cewa abinci ne ruwa ya tafasa ya tafasa ya tafashe yara sun buwaye ni na rasa yadda zan Allah ya isa ta ce ice tsaya ina zuwa sai sheka da gudu nan da nan presidential villa kenan ya je taso first lady matar sha'atika ga ta nan fa ba wai gwaggwaro ne za a ɗaura gwaggwaro na leshi a karkata shi gabas maso arewa gammo ya ɗoro mata aka matar shugaban ƙasa ba wai an yi kwalin an saka wani gashin ƙarya ya babban lakale ka babbin dinka ba ba sam gammo ya ɗora mata aka ya ɗoro mata baƙar tukunya shi kuma ya ɗauko buhun gari sai na umar fake ya taso ta a gaba suka taho ya ce mu je wasu talakawa ne za a tuka musu tuwo su ci ya ce wa matar shi ki shiga gidan kina gyaggyara musu ki shashare musu ki gyara musu ɗaki kudin cizo ne kwarkwata ne kyankyaso ya dame su a zuba musu magani su zauna lafiya ga talauci ga yunwa ga kudin cizo ga kyankyaso ga fitifiti da wanne mutum zai ji bala'i dakhilan wa kharijan ga yunwa na cinka ga kudin cizo na cinka da wanne zaka ji saboda haka sayyidina Umar shi kuma sai ya taho kicin da shi da wannan abokin nashi su kuma wannan aboki na miya Umar na tuwo sayyidina Umar da kanshi in ji mai ba da labari wannan abokin shi ya ce Umar na ji tausayin Umar ya ce na girmama Umar irin yadda na ga gashin gemun Umar yana sharar ƙasa a yayin da ya kwantar da fuskar shi yana hura wuta shugaban ƙasa jama'a shugaban ƙasa ne elected by Allah babu muyumuyu babu kuma-kuma ba wani ɗaurin gindin America Allah ne ya ɗaure mishi gindi ya zaɓe shi amma ku duba ya kwantar da haƙarƙarin shi haka yana hura wuta me yasa saboda talakawa su ci abinci da aka gama ya tuka musu tuwo ya natsa sai ya sa musu da suka ci sai ya ce uwar gida gobe ki zo majalisar umar ki zo fada gobe ki zo presidential villa kai tsaye in kika zo ki zo ki samu umar har aka yi wannan ɗauki ba daɗi fa ita bata san umar bane sai da gari ya waye kawai sai ta zo kuma sai ta ga ai umar ne mai martaba akan babbar kujera nan da nan sai ta hau makyarkyata ya ce a kwantar da hankalinki ba ki laifi ba ba abin da kika yi shi kenan fa sayyidina Umar ya sa aka rubuta ta ana ba ta abinci da ita da zuriyarta da 'ya'yanta daga nan sai sayyidina Umar sai ya rubuta duk wasu ƙananan yara ma kana da uwa kana da uba ƙarshen wata a zo a karɓan maka kuɗi wanda za ka ci abinci a biya maka kuɗin makaranta ka yi kaza ka yi kaza ana nan sai Umar sai kuma ya yi tunani ya kamata a ɗora revenue a rinka karɓar revenue kuɗin shiga kuɗin haraji masu shaguna ne masu kamfanoni ne tashoshin mota ne waɗannan kuɗaɗen in aka tara su ya ce zai kafa wani commission zai kafa wata hukuma wadda za ta kula da talakawa da marayu da galabaitattu da mahaukata da waɗanda ba su da galihu ya ce in Allah ya so ko ina da rai ni umar ko ba ni da rai bayan mulki na in dai wannan hukuma tana aiki talaka ko galabaitacce ko maraya ba zai sake shiga cikin wahala ba to shi kenan sai ya gamu da ainihin wanda ya nada ma'ana daraktan shi kenan daraktan da aka nada wajen tara ainihin revenue din darakta na revenue kenan ciyaman na hukumar revenue ya ce yaya al'amarin tattara revenue kudin shiga da kudin haraji sai ya ce ranka ya daɗe muna nan muna ainihin wato karbe ka duba umar da tausayi fa shi ya ce a karba amma kuma sai ya ce hala dai ba ku sanya musu abin da zai fi ƙarfinsu ba ya ce ranka ya daɗe ba mu saka musu abin da zai fi ƙarfinsu ba ya ce yaya zan yi in gane cewa ba ku matsa musu wajen karɓan haraji ba sai ya ce domin da muka yi shela a zo a biya haraji da kansu suke zuwa su biya mu mu yanki rasiɗi mu ba su ba wanda muka je kofar gidan shi ko kofar shagon shi muka ci zarafin shi daga nan ne muka gane ashe mutane suna biya cikin kwanciyar hankali babu matsawa umar ya ce to shikenan kar dai a matsawa jama'a kwana biyu da yin wannan magana kuma sai na umar sai mafarki ga wani katon zakara ya zo ya sare shi yana farkawa bacci ya gaya wa matar shi atika sai matar ta ce ranka ya daɗe me ka fassara mafarkin nan ya ce ai wani maki ne zai kashe to shi kenan fa ba a daɗe ba kuma sai sayyidina umar yana masallaci yana sallar asuba ya fara karatun sallah kenan mai ba da labarin wannan hadisi ku karanta yana cikin ainihin wato babu maqtal Uthman babin kisan sayyidina Uthman a cikin sahihul bukhari mai ba da labari ya ce mu dai kadai sai dai ɗaukewar muryar umar muka ji kawai yana cikin limancin sallar asuba sai muka ji muryar shi ta ɗauke ya ce da mu da ke sahu na biyu da waɗanda ke sahun farko mu muka san abin da ya faru amma sauran jama'a da waɗanda ke wajen masallaci ba su ma san me ya faru ba sai dai jin mu suka mu da ke sahun farko muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe wani arne ne wani ba ma guje ne wani ba ma jushe wani kafiri ya shigo ainihin shiga burtu ya zo ya sawo kaya kamar mutumin kirki masallaci da duhu sallah asuba ce ashe ya riko wani mi'wal wata muguwar wuka ga kaifi dama da hagu ga tsini sannan ga wasu kunnuwa da take da su a tsakiyarta waɗanda suka kallo baya yadda in aka limawa mutum ita a ciki in ta tashi fitowa kuma sai ta karto duk abin da ke gefenta da gefe da ya limawa umar wannan wuka a daidai kasan cikin shi wajen mara sai jawo ta kawai sai ta fasa uwar hanjin umar sai umar ya kwanta gefe guda sai ya jawo abdulrahman ibn aufin babban sahabi dan aljanna sai na umar ya sa shi yau mutane limanci ya karanta iza ja'a da inna ataina ka ya takaita sallah shi kuma wancan kafiri ya tsalle zai gudu musulmi suka kawo mishi farmaki da ya rinka yankan mutane dama da hagu sai da ya yanki wajen mutum tara zuwa mutum goma sha daya ya kashe wasu daga cikinsu sai aka samu wani mutum mai hikima sai ya marmaza sai ya cire burnus burnus ita ce rigar da muke cewa yar maroko riga mai hula irin kaftani mai hula din nan zaka ga maza na sawa samari yan mata duk suna sa riga mai hula sai ya ɗau irin wannan rigar sai ya jefa wannan kafiri a kadan a duk ƙunƙune shi a kama shi da kafirin nan ya ji lallai an yi ram da shi an kama shi sai ya ɗauki wannan wuƙa ya bugawa cikin shi shi ma ya kacattala kanshi sai ya mutu domin ba aikin shi bane shi kadai aikin su ne aikin mutanen ƙasar Farisa ne da wannan sharri saboda sayyidina Umar ya yi musu abin da ba sa so ya ci su da yaƙi ya karya ƙashin bayan mulkin su ya nada kwamandan yaƙi Sa'adu dan Abi Waqqas Sa'adu ya je sai da ya ainihin bi Kisra yadda ka san ana bin kaza ranar jajibarin sallah ta haura wannan katanga a kamo haka kisra ya rinka gudu ainihin wato sarkin ƙasar farisa ya haura nan a kamo shi ya hau sai da aka kama shi aka kashe wutar da ainihin ake bautawa a wannan fada ta kai shekara dubu ba a sakewa ta mutu aka je aka kashe wannan wuta a ranar dama sai da mutanen ƙasar farisa gabansu ya faɗi wata ran suka ce tun da suke shekara dubu wannan wuta ba a bari ta mutu amma wata ran kawai sai suka ga bub ta mutu da kanta kuma sai ta kama suka yi binciken duniya lafiya bokaye suka gaya musu ai wani mai kashe wutan ne ya zo ashe a wannan rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane ma'ana haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta zama wani tsaro ne ga aljanu da kansu duk iskancinsu suka ce da can suna zuwa sararin samaniya suna ɗauko rahoto suna ɗauko labari daga baya haka siddan sai suka ji ai an sanya ainihin tsaro matakan tsaro a sama suka ce lafiya me ya faru kuma nan da nan aka kira general meeting aljanun ina ne aljanun ina ne kai ku zo a bincika yaya ne aka sa gate ba a shiga sama ba a zuwa sama ana kwaso rahotanni shine wasu aljanu aka tura su wasu ku yi ƙasa kaza wasu ku yi ƙasa kaza wasu ku yi ƙasa kaza aljanun da suka yo wajen madina wajen ƙasar makka afwan suna zuwa nan sai suka riski annabi yana sallar asuba yana karatun alkur'ani nan da nan sai suka ce ku saurara ku saurara sai suka ce wallahi wannan karatun nan da ake yi shine sababin da ya sa ainihin aka tsare sama sai nan da nan sai suka musulunta qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba ka ce an yi maka wahayi cewa wasu jama'a daga cikin aljanu sun saurari alkur'ani suka ce wannan abin karantawa wannan alkur'ani yana da burgewa yana da ban sha'awa yana da ban mamaki ya hadi ilar rushdi fa amanna bi shiryawa yake dan haka mu mun yarda walan nushrika li rabbina ahada har abada faufau mu da mu sake ainihin shirka shirka ta kare sam tunda an yarda da alkur'ani ma'ana ba zai yi kai imani da alkur'ani kuma kana shirka ba ba a haɗa guda biyu jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan sai ainihin wato ya zama wannan ainihin wuta ta su an kashe ta an karya musu ƙashin bayan mulki sai suka ce su ko sai sun yi makirci ga sayyidina umar shine sai suka samu wani ɗansu wanda yake bawa ne shine abu lu'ulu al-majusi abu lu'ulu al-majusi ba ma guje ne arne ne aka kawo shi a matsayin bawa bawan mughira ibn shu'ba daga kufa sai mughira ya aiko da shi madina ya ce ka je madina saboda ya yi electrical engineering ya iya kere-kere to har da ya iso madina ya ga yadda ake shan wahala akan injin nika da sauransu sai ya ce abin da zai yi zai kera injin nika ko da an daina shan wahala don injin nika a wancan lokacin sai an sa jaki an rinka kora jakin ana bin shi yana juya injin kamar yadda ake siga mazar kwaila da doki to sai ce shi zai yi automatic engine nika wanda yake da kanshi zai rinka ainihin jajjaga kanshi sai sai na umar ya haɗu da shi sai ya ce kai ba kai ne naji an ce kai ƙwararren injiniya ba ne ka karanta electrical engineering ka karanta civil engineering ka iya gini ka iya shafe ka iya ƙere-ƙeren injina duka engineering ka iya an ce za ka yi mana injin nika sai harari sai na umar ya ce zan yi maka injin nikan da duk duniya sai an ji labari sai sayyidina Umar ya fahimci gatse ne habaici ne bakar magana ce sai ce jama'a kuna ji kuna ganin bawa baki bawa ya nemi ne bakar magana yana gaya min magana to ashe abin da yake shirin zai kenan gashi nan koyewa sayyidina Umar injin nukan da duk duniya an ji labari ya kashe sayyidina Umar shine ka ji shi wannan babban malami namu yake cewa wa Umar ibn al-Khattabi ibn Nufailin Abu Hafsin Al-Qurashi Al-Adawi ko kun san da Umar da manzon Allah jinin su daya da Umar da Abubakar da Usmanu da manzon Allah da Aliyu duk fa jinin su daya duk jini daya ne da Usman da Abubakar da Umar sun haɗu da manzon Allah ta can sama cikin kakanni ne misali Sayyidina Umar ta hanyar ainihin Adiyu dan Ka'abu dan Lu'ayyin kakan da suka haɗa da manzon Allah kenan Adiyu dan ka'abu ba aliyu ba adiyu a adiyu adiyu ibn ka'ab ibn lu'ayyin kakan manzon Allah ne to kakan Umar ne to ta nan sun haɗu da su Usman da Abubakar da ainihin to Aliyu ne sai zan sun haɗu kusa ta hanyar ainihin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi da mahaifin Aliyu Abu Talib sai zan uwarsu ɗaya uba ɗaya to nan sai suka haɗu kusa amma da sayyidina Umar da manzon Allah ta wajen ainihin Adiyu dan Ka'ab dan Lu'ayyin suka haɗu to shikenan fa sai ya kasance ainihin wato wannan malami yake ga mana cewa qutila sanata 23 an kashe sayyidina Umar kaji dalilin da yasa na kawo wannan tarihi kenan kashe Umar akai Umar kashe shi akai Usman kashe shi akai Aliyu kashe shi akai Husaini kashe shi akai duk waɗannan manyan bayan Allah wasu maƙiya ne wasu zindiƙai ne mara ƙaunar manzan Allah waɗanda ba sa son sahabbai ba sa son zaman lafiya su suka kama mana bayan Allah nan suka kashe su jama'a mun gane wannan da kyau ko wa huwa ibn salasin wa sittina sana fi dhilhijja a lokacin Umar na da shekara 63 a watan dhilhijja qala ibn shihab al imam ibn shihab az-zuhri malami daga cikin malaman imamu malik yace waliya 10 sinina hajjaha kullaha umar shekara goma yana khalifanci kuma duk shekarun nan goma sai da ya aikin hajji saboda gwamnati ta samu kuɗi an samu wadata an samu ni'ima an samu zaman lafiya sayyidina umar kenan allah ya ƙara mishi yarda yaƙi ne ya kama ainihin wato su abu musa ashari suka je suka yaƙi falastinu suka ci masallacin baitul qudus da suka ci masallacin baitul maqdis sai suka ainihin aiko sayyidina umar cewa ranka ya daɗe yaƙi ya yi yaƙi mun ci gari amma fa an ce ba za a ba mu masallaci ba don haka sai ka san yadda za ka yi sai sai na umar ya aiko musu cewa to gashi nan zuwa nan da nan umar ya ɗauko taguwa ya sa sai zan taguwar yadi ne iri-iri aka haɗa sannan aka yi taguwa ɗaya aka ce sai da aka haɗa yadi iri goma sha takwas maho nan daban nan daban nan daban ya sawo abin shiga ta nan rigijaja ya saɓe ba abin da ya shafi umar shi abin da yake nema halal kadai bai da halal ba zai sa haram ba ya taho da wannan ainihin sai aka shirya tafiya to a je a nemo presidential jet ina ina jirgin sama shugaban kasa wanda zai kai shugaban kasa daga madina zuwa falastino sai aka ce to jaki a samo jaki ranka ya daɗe jaki ne gashi sai ce alhamdulillah allah sa albarka ba wai jirgin sama injin shi ɗaya ya ƙone za a je a ɗibi kuɗin talakawa a siyo jirgin sama a yi kaza jaki ne presidential jet ɗin na umar jakin nan shi ne kuma wai su biyu da shi da yaran shi yaran da zai mai hidima an tsaya wuri kaza ya nemo ruwan alwala ya nemo kaza ya nemo kaza shi ne fa sai zan jakin guda ɗaya ne to sai umar ya ce kaga jakin nan in muka hau shi mu biyu tun daga madina har falastinu mun zalunce shi don Allah ku duba rahama abin da za a yi mu kasafta tafiyar daga madina zuwa wuri kaza ni in hau daga wannan gurin zuwa wuri kaza kai ka hau daga wannan gurin zuwa wuri kaza jakin mu mu taka da kafa shi kuma jakin ya tafi shi ma ya huta wanne shugaban kasa ka taba jin yana jin tausayin mutum irin haka ba jaki ba mutum babu kun bar mutane ba ruwa ba wuta ba magani ba makaranta wani irin zalunci kenan kuma duk waɗannan abubuwan ku a wadace suke a gidajenku akwai shugaban ƙasan da talauci ya kai mishi talauci kafin a naɗa shi shugaban ƙasa fa kujerar da zai zauna a gidan shi al'amari komai ya gagara sai a samu ainihin fulo a ɗora a kan waya ainihin wato da sufurin na kujerar ƙarfe a aza mishi amma ya waye gari ya manta duk da wahalhalu ya shiga gidan kurkuku ya fito yan jarida sun tare shi sun kara mishi kakakin magana a baki ya yi jawabi ya ce wallahi da ya san haka bala'in zaman kurkuku yake ran da duk ya samu zama shugaban kasa sai ya gyara kasan nan sai Allah ya tabbatar mishi da abin ya manta duk da waɗannan abubuwa to idan arna sun yi zalunci ku kuma musulmi sai ku zama azzalumai saboda haka mu ji tsoron Allah a gyara al'amuran nan talakawa talaka ya ɗebe rai ya ɗebe tsammani daga ya mulki ba ma ya so wanda talaka za ka jawo shi yanzu daga cikin ƙauye ka ce zo ka zama kwamishina ya ma san me kwamishina amma abin da yake so ya samu wadataccen abinci asibiti 'ya'yan shi su je makaranta sannan ya zauna lafiya yana noman shi ne kasuwanci yake taki yake so duk abin da yake so ya samu a wadace shi in aka yi haka shi kenan sai ya ce ana zaune lafiya lokacin sardauna da sauransu ba abin da iyayenmu suke cewa ba kenan ana zaune lafiya mulki suka yi ai ba mulki suka yi ba amma in ka tafi ne zaka je ka auno dawa ko masara ko shinkafa ko madara ko kifin gwangwani ko wane ne duk abin da kake so a cikin wadatuwa za ka je cikin kwanciyar hankali shi yasa sai suke cewa ana zaune lafiya dattijo ne tsohon soja nan bai wuce ainihin shekara goma da mutuwa ba in ya zo nan cikin kasuwar mu ciyayi sai nama na sule biyu in ya zo kofa shagon mu sai ce an kusa tashin kiyama wai saboda nama naman sule biyu naman sule biyu a miya to dattijo da yayi rai ma yanzu ba a san kuma ya cewa an kusa tashin kiyama tsohon soja ne nama wai sai an sa na sule biyu a miya abin yana ba shi mamaki ne naman sule biyu fa to yanzu da yanzu ne kuma fa da zaka sa na naira ɗari biyu ya narke a miyar gaba ɗaya ba a san inda yake ba ma ba a san inda za a lalube shi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to sayyidina umar haka suka taka fa da jakin nan ya hau yaro ya hau abar jaki ya huta ya hau yaro ya hau har suka waye gari zango na ƙarshe wanda daga wannan zangon sai shiga cikin gari sai zama hawan yaro ne yaron ya ce ranka ya daɗe na yafe umar ya ce kai kakka rusa mana tsari mu tafi da allah hau hau mu je ya ce ranka ya daɗe wallahi na yafe ya ce ka mu tafi za ka rusa mana tsari ne yaro ya hau jaki gashi nan ya ɗare-ɗare a kan jaki umar shugaban ƙasa mai cikakken iko yana biye da shi a baya suna tafiya ana isa su abu musal ashar su kuma gwamnoni masu jihadi sun ainihin fito za a tarbi shugaban ƙasa a wajen upe ne a wajen aina ne a wajen dogarawa ne a wajen an fito dai za a tarbi shugaban ƙasa nan da nan sai suka ga wani abun mamaki guda biyu na ɗaya ga yaro a kan jaki ga shugaban ƙasa na korawa a ƙasa na biyu ga shugaban ƙasa da wata tsohuwar riga nan kore nan bulu duk tutocin afirka ɗin nan ba inda bata haɗu ba misali mun fahimci wannan da kyau ko sai al'amarin nan da nan sai suka zo suka daka yaro tsawa umar ya ce ku rabu da shi haka tsarinmu ya nuna tsari muka yi ba za mu rusa tsarinmu ba to ranka yi daɗe wannan riga dan Allah ka rufa mana asiri a canza ta ka sa wata mana wannan ba personality ran kai dade za a ce shugaban mu kaza bai iya ba yace ku je da Allah ita Allah ya ba Umar ku je ai aiki aiki kawai suke so ayi aiki mu je ai aiki nan da nan ya tasa su gaba ana zuwa ina ne masallacin ai ga masallacin ina ne gadin aka kira shi kai kawo mabudi sai miko Umar mabudi yace haka muka karanta cikin karatun mu cewa in an ci mu da yaki wanda za mu danka mabudi haka zai zo yana tafi a ƙasa yana da riga maho iri-iri a jikin shi ya ce amma sai ku zo mana da shadda da wagan bari da boyel da ɗallin madina da wane ne kuna kyalkyali ba irin kuma ka karanta ba za mu saba wa littafin mu ba ma'ana da umar ya ɗauki riga mai tsada ya tafi da ita da sai a hana shi shi ma sai zan an ci gari da yaƙi amma masallaci yana hannun kiristoci kuma amma nan da nan sai suka ɗauka suka baya to sayidina umar kenan allah ya ƙara umar yarda ya ce duk abu inda yake karkashin mulkin shi duk wata gada a gyara ta duk wani kwalbati a gyara shi a aza gada mai kyau ya ce saboda kada jaki ya zo ƙetarawa ko alfadari a halin an ɗoro mishi mangala ga kaya ga rashin gada ya afka cikin kwatami ranar kiyama umar ya shiga uku duk waɗannan jawabai da nake karantawa ka je ka karanta littafin akhbaru umar akhbaru umar malam ɗanɗawi wani babban malamin ƙasar masar allah ya gafarta mishi ya rasu bara akhbaru umar ya ce labaran umar umar in kana karanta labaran shi in kana karanta tarihin shi sai ka ce wannan ɗan taurin ne ya juya ya zama haka shiryar allah kenan allah shi ke shiryar da ainihin wanda ya so jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko sai ka ce mala'ika ne ke yawo a bayan ƙasa ne a'a Umar ne dan Khattabi din nan wanda a jiya kaji cewa dan tauri ne dan farauta ne ya sha kashe mutane takobin shi da barandamin shi ya sha jinin mutane amma yau gashi ya tuba ya waye gari ya zama bawan Allah mutumin kirki Allah ya kara Umar yarda jama'ar musulmi wallahi yana daga kaɗan daga hikimar kawo tarihin sahabban nan dan ka san suwaye domin rashin sanin suwaye shi ke ja a zage su yanzu duk shekara ba ana tarihin su sardauna ba ranar sha biyar ga wata na januwari a yi tarihin sardauna a kawo kaza me yasa saboda 'ya'ya ƙanana da jikoki su san cewa wane ne sardauna lokaci lokaci sai ka ji ana saka waƙar sardauna namiji uban yan boko amadun amadu ba haka ba ne dan duk wani wanda ya san shi musulmi ne mutumin kirki kai ko kai kafiri ne sardauna ubanka ne mai gidanka ne jama'a mun gane wannan da kyau ko duk a biyu din nan da ake ci albarkacin waye ne sardauna duk gaskiya corporation aikin waye ne in ba sardauna ba babu wani shugaban kasa da ya aiki sai da aikin ya lalace bai kawo labari ba amma aikin sardauna ya kai labari haka ne ko ba haka ba saboda ikhlasin sardauna saboda yin shi dan Allah saboda da gaske yake yi to haka muke so a rinka kawo tarihin waɗannan sahabban ka rinka jin su wane ne ka san su ka san darajar su in ba haka ba sai a zo a samu wasu arna sai su zo suna zaga mana waɗannan bayan Allah suna zagin abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu arna zo suna zagin ainihin yan ɗaki da jikoki da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-allamatu ibn al-qayyim da yace idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu salamun min ar-rahmani fi kulli sa'atin wa rauhun wa raihanun wa fadlun wa an'umu ala sahbi wal ikhwani wal wildi wal ula da'awhum bi ihsanin fajadu wa an'imu wa sa'iri man lis-sunnati al-mahdati iqtafa فما زاغ عنها فهو حق مقدم أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن هم ولكن رواسيها وأوتادها هم ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nuniyar shi yace idza tala'at shamsun nahari in aka ce maka gari ya waye rana ta fito sai ce amaratu taslimi ya ce to alamar sallama ta kenan duk sanda gari ya waye kaga rana ta fito to ibnul qayyim yana sallama a gidanka sallaman nan sai ya ce ba wai a gidanka ba yana sallama yana salati Allah ya ƙara tsira da aminci ma'ana duk sanda rana ta fito duk sanda gari ya waye yana roƙon Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi da sahabbai da jikoki da mata da 'yan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarshe sai zo ya ce ai ula'ika ashabun nabi wa hizbuhu waɗannan su ne sahabban manzon Allah su ne 'yan tawagan manzon Allah su ne 'yan ƙungiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ce walaula humu ma kana fil ardi muslim ai ba dan su waɗannan sahabban ba da ma ba a samu musulmi a duniya ba ko kai mai saurare na da kallo na ka san cewa babu annabi bai taba zuwa ƙasar Afirka ba annabi bai taba fita daga Arabian Peninsula ba yankin Larabawa aljaziratul arabiyya manzon Allah bai taba fita daga wannan yankin ba duk iya da awadda tsakanin makka da madina da yankinsu sahabbai ne suka idar da saƙonnin dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa don Allah waɗa ibn al-qayyim bai faɗi gaskiya ba walaula humu ma kana fil ardi muslim ba dan sahabban nan ba da ba a samu musulmi ba a bayan ƙasa haka suka shiga ba inda ba su kai sun yada addinin musulunci ba su shiga nan su fita nan su shiga nan su fita nan in suka je gari su rinka da'awa suna nuna halaye na gari su ne 'yan kasuwa aikin gwamnati noma hudar yau da kullum sai an saba da su kowa ya san su sai su zo kuma sai su fara wa'azi su ba da wa'azi suke fara shigowa ba za su shigo ne a 'yan kasuwa fatake sai bayan kwana biyu an ga ɗabi'u na gari sai su zo su miƙe suna wa'azi su ce kunu amsalana jama'a gari ku yi kokari ku zama irin mu to sai a fara tunanin ku waɗanne iri ne sai ce ai mutanen nan ne masu gaskiya in amana ta haɗa ka da su malam za su baka sha'awa in ka za ya haɗa ka in ka za ya haɗa ka mutanen kirki ne sai su fara cewa a shiga addinin su nan da nan sai a yi ta shiga addinin su amma yanzu a yi wa'azi gidan rediyo ne gidan talabijin ne jaridu ne kaset ne video audio a sa kakakin magana duk jawabi a yi saboda me macuta ne ku masaɓon a masu saɓon Allah 'yan ta'adda yaushe wa'azinku zai albarka babu sanda abu zai albarka sai kun tsayar da gaskiya tukuna jama'ar musulmi wannan dai sayyidina Umar kenan Allah ya gafarta sayyidina Umar Allah ya ƙara sayyidina Umar yarda to yanzu malam zai hau fassara mana wannan hadisi yana daga cikin ɗabi'un shi a cikin wannan littafin tunda ya ce sharhu sunna ko sharhin sunna sai ya ce ƙauluhu maganar da shi wancan mai ba da labari ya haya ɗan ya amura ya ce ya taƙaffaruna al'ilma ya taƙaffaruna al'ilma waɗannan mutane da suka fito masu aƙida cewa ƙaddara ƙarya ce ya taƙaffaruna al'ilma ayyattabi'una asarahu suna ainihin bin ilimi daki-daki ɗaya bayan ɗaya wa ya na kuma suna neman ilimi binciken ilimi suke kullum domin me su kwakule kwakule su iya gano kaza su gano kaza domin su samu ainihin wato iya kare munanan aƙidojinsu kuma su samu damar baza shubuha da rikici a cikin al'umma su samu damar ainihin wato ɗauke hankalin mutane su ruɗa ainihin ahlus sunna malam yace wata kafuru ta tabbu'u asaru shay'i bibiyar asarin shai'i bibiyar ainihin wato a gefe bayan abu karin abin abu ɗaya bayan ɗaya dalla dalla shine at takaffur yana fassara kalmar ne kauluhu da yace innamal amru unuf su waɗannan yan kadariya sun ce al'amarin kaddara unuf me yake nufi yuridu musta'anaf wato abu ne wanda yake yanzu da ya faru yanzu aka san shi wai a aqidar su in matsala kaza ta faru to yanzu da ta faru yanzu ne shi kanshi Allah ya santa amma bai santa ba kafin nan ma'ana lam ya taqaddam fihi qadarun qaddara bata gabaci wannan abu ba Allah bai san wannan abu ba wala mashi'a hakanan Allah bai so wannan abu ya faru ba sai da abin ya faru ne zan ya keta mulkin Allah yuqalu a cikin larabci ana cewa rawdatun unuf rawdatun unuf fadama wadda take unuf wato kamar sabuwar fadama idza lam tur'a in ba tsaya an kula da ita ba ga ta nan kawai ainihin an batta a yadda take wa anfu shay'i anfu anfu shine hanci don aka ce anfu ga kaza me yake nufi awwaluhu farkon shi yanzu fuskarka ana fara shafawa ina za a ji ana kai hannu fuskarka ina za a fara tabawa hanci to shine ya zama shine unuf kenan anfu wa qawluhu fa akhbirni an amaratiha da shi wannan bako yace wa annabi bani labari game da amaratiha alamominta ay alamatiha menene alamomi na ainihin tashin kiyama din yuqalu yace ana cewa kalma amaratu yake son ya fassara maka amaratu sai yace amaru ma baini wa bainika kaza alamar da ke tsakanin ni da kai kaza wa amaratu ma baini wa bainaka kuma wannan baini ba baina bane wa amaratu ma baini wa bainika haka kuma amara wato kalma amara din ana malam yana son ya ce ne ana faɗinta da abu biyu ana iya cewa amaru ana iya cewa amaratu ita ce alama sai ce bilha'i wa gairil ha ana iya karanta ta da ha da kuma ainihin wato ba tare da ha din ba abin da yake nufi da ha anan shine takuri an gane ta marbuta wakila sai ya ce kuma amma wasu sun ce al'amaru jam'ul amarati wasu suka ce amaratu da amaru duk abu ɗaya ne alama wasu suka ce a'a amaru jam'i ne plural ne na kalma ainihin amaratu jama'ar musulmi an gane wannan da kyau ko ai ga kalmar yanzu mun ji ibnul qayyim ya amfani da ita a cikin nuniya wannan shine littafin afwan nace nuniya almimiya ta ibnul qayyim idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu gashi almimiya libnul qayyim jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko wannan littafi malam zaka je waƙe yake yana yaban ainihin sahabbai da 'yan ɗakin annabi da jikoki da matan annabi sallallahu alaihi wasallama alƙalamin shi bai bushe ba sai kuma ya zo ya littafi ya ce mishi ainihin annuniya nun guda ita kuma da nun guda take karewa wannan da munjaye take karewa wannan kuma ya raga-raga da 'yan bid'a ne ya taso su gaba bai kyale su ba sai da ya raga-raga da su ɗaya bayan ɗaya rinka sa tankokin sunna da alkur'ani yana daddage su ibn qayyim kenan saboda shi kanshi tsohon kura ne tsohon dan bid'a ne tuba to dan haka su suka san bid'a mala wanda duk bai bid'a ba bai san bid'a ba wanda duk bai maguzanci ba bai san maguzanci ba labarin shi yake ji sayyidina umar haka yace yace kai yaro ba ku san maguzanci ba mu da muke tsofaffin maguza muka musulunta mu muka san ciwon maguzanci kuma mu muka san darajar musulunci ya ce ba wanda ya san daraja addinin musulunci sai wanda ya taɓa yin maguzanci in ba haka ba ka da ya san generally jimilla ka san darajar musulunci amma alherin da musulunci ya yi maka wallahi sai in ka taɓa bauta gunki ya zan yanzu kana bauta Allah lalle za ka san Allah ya mutunta ka jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko duk mutumin da ya sha wahala ya sha wahala ya zo ya samu kuɗi ko ya samu mulki shi ya san daɗin mulki ko kuɗi amma ka taso babanka gwamna kawunka shugaban kasa kanin uwarka minista to kai ina ka san ake wahala kai kuma ka girma ka zama famanin sakatare to yaushe aka yi wahala kai a wurinka don haka in ka ce ƙarya ne talaka ba wahala to ina ruwanka ba ma sai ka sa a ta kashe su ba
amma a ce ka taso ubanka manomi taki sai ya yi tafiya kamar kilomita 120 da kafa zai je a ɗoro a jaki kafin a dawo gida jakin ya mutu a hanya ya azo a gadon baya taho ya zo ya zuba sannan fiti-fiti da kwari su zo su cinye masarar tun tana yabanya yan kudin da za a zo an tara su a ƙarƙashin fulo a cikin randa wani ɓarawo ya biyo dare ya zo ya kwashe haka ka girma har ka zama minista kai ka san an yi wahala a duniya jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu
qala ash-shaykh al-imam radiyallahu anhu sai mai riwaya wannan littafi malam ainihin habadatul attari ya ce shehun malami limamin musulunci Allah ya ƙara mishi yarda al'imamul bagawi sai ya ce ja'alan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hazal hadisi isman lima zahara min al'amali kaga a cikin wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi min al'amali a cikin wannan hadisi eh جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتكي وانا حديثي سينون تشوى ayyuka da ake a bayyane kalmar shahada sallah azumi zakka hajji waɗannan su ne ayyukan da ake gani ko ake ji a bayyane ko sai annabi a cikin wannan hadisi na innamal a'mal na ainihin hadisin umar na ainihin wato da mala'ika ya zo na tambaye shi sai annabi ya saka irin waɗannan ayyukan su ake kira musulunci waja'ala al-iman isman lima batana min al-i'tiqadi sai kuma annabi ya sanya imani shi kuma suna ne na abubuwan aqida waɗanda suke a boye walaisa zalika li annal a'mala laysat min al imani ba wai annabi yayi haka bane dan ya nuna maka cewa ayyuka da kake sallah azumi zakka hajji ba imani bane aw tasdiqa bil qalb laysa min al islami ko kuma gaskata Allah da mala'iku da littattafai da sauran rukunai da kai na imani ba wai ana nufin wannan ba musulunci bane ku duba jama'a kaji an ce maka musulunci yana da rukunai biyar ko kalmar shahada sallah azumi zakka hajji imani yana da rukunai shida yadda da Allah da littafan Allah da manzannin Allah da littafan Allah da kaddara alherinta da ainihin wato sharrinta da mala'iku to karka ɗauka cewa wai musulunci dinnan waɗannan ayyukan musulunci da aka ce su kada ake kira musulunci wai ba za a kira sallah da imani ba a'a sallah kalmar shahada azumi duk waɗannan ayyuka ne na imani domin gashi Allah ya ce wa mallahu ba Allah ba zai wulakanta Allah ba zai wulakantar da imaninku ba jama'a musulmi mun gane cikin suratul baqara inda Allah madaukaki kad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka falanwalliyannaka qibala al masjid al haram fawalli wajhaka shatr al masjid al haram har dai zuwa inda yake cewa wa mallahu wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai wulakantar da imaninku ba Imam Maliku yace abinda ake nufi da imani a nan sallah wasu sun yi wata goma sha shida ko sha bakwai suna sallah tare da annabi ana kallon baitul maqdis to yanzu an ce a dawo a kalli ka'aba sai sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah waɗanda suka mutu suna sallah a wancan halin fa yaya sai Allah yace ai Allah ba zai wulakantar da imaninku ba me imani a nan sallah to karka taba daukan cewa wai sallah da sauransu ba ayyukan imani bane karka taba daukan cewa gaskata Allah da zuci din nan ba kuma musulunci bane sai malam yace bal zalika tafsilun li jumlatin hiya kulluha shay'un wahidun a'a ai wannan bayani ne dalla dalla annabi yayi wa wata magana wadda gaba ɗayanta abu ɗaya ce amma sai annabi ya nuna amma kaza shine kaza kaza kuma shine ainihin kaza ina fatan mun gane yanzu najeriya ƙasa ɗaya ce amma sai a ce jiha kaza wane ne gwamnanta jiha kaza wane ne gwamnanta ana nufin kuma ba ƙarƙashin shugaban ƙasa suke ba a'a duk abu ɗaya ne amma bayani ne ake yi maka dalla dalla don ka fahimta sai ce wa jima'u haddinu wanda wannan jumilla da ake ƙoƙarin annabi bayani a kanta in ka tattara ta ita ce ake kira addinin musulunci walidhalika qala dan haka daga karshe kaji annabi ya ce zaka jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum ai wannan da kuka ga yazo din nan to malaika jibril ne yazo dan ya bayyana muku al'amarin addinin ku al-imam al-baghawi muhyi sunna nasirul hadisi wal haqqi yace wat tasdiq wal amalu yatanawaluhuma ismul imani wal islami jami'an gaskata Allah da kuma aiki da gaɓoɓi a aikace ya tattaro sunan imani da musulunci baki ɗaya mutum yana sallah yana azumi yana da imani a zuci duk waɗannan ya tattara imani kenan da kuma ainihin ayyukan musulunci a lokaci guda ya dullo alaihi qauluhu subhanahu wa ta'ala maganar Allah mai tsarki da ɗaukaka ai ita ma tana ƙara bayyana haka da Allah ya ce inna dina inda Allahil islam addini karɓaɓɓen addini a wurin Allah shine musulunci aya ta sha tara cikin suratu ali imran wa raditu lakumul islam dina kuma Allah a wani wurin ya sake cewa musulunci kadai ne ya rage muku a matsayin addini suratul ma'ida aya ta uku Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda di ya kama wani tafarki ya kama wata hanya ya kama wani abu daban a matsayin ainihin wato addini ya zan wannan abu ba sunan shi musulunci ba falan yi kubala minhu faufau ba za a karba mishi ba ya dan uwana musulmi mai saurare na ya ke yar uwata da kike saurare na ya ku da kuke saurare na kusan cewa wallahi azimi musulunci shine kadai abin alfahari annabawa manzanni salihai bayan Allah na gari dubi annabi Ibrahim me yake addu'a yake cewa karanta suratul baqara inda yake cewa rabbana waj'alna muslimaini laka waj'alna muslimaini laka Allah da ni Ibrahim da ɗana Ismaila ka sanya mu mu musulmi ne gare ka masu miƙa wuya masu sallamawa masu karɓuwa ga duk abin da ainihin kake bukata ku duba annabi Ibrahim abin da yake addu'a kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko haka nan dubi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ga mulki ga kyau ga sarauta ga kasaita duk da ya gama waɗannan ainihin abubuwa baki ɗaya me ya dawo yana ainihin yi sai zo yana addu'a yana cewa رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله ملوكة سركي كابان ملكي كابان ملكي ka bani sarauta da ƙasaita da ilimi Allah ka koya min fasara mafarki Allah na gode maka amma alfarmar da nake roƙo kai min ya Allah arzikin da nake so kai min in na zo mutuwa Allah ka ɗauki raina ina musulmi Allah ka saka ni cikin bayan Allah na gari addu'ar annabi Yusuf kenan fatirar samawati wal ardi sai da ya tawassuli Allah kai ka halicci sammai Allah kai ka halicci ƙasa tawaffani musliman Allah kai mun arziki in mutu ina musulmi wallahi in ka mutu kana musulmi Allah ya gama maka arzikin duniya da lahira baki daya in ka mutu kana mai faɗin kalmar la ilaha illallah ka gama cikawa da imani baki ɗaya ka gama morewa kakakka da kakanninka da duk mutanen garin kuma an yanke saƙa jama'a mun gane tawaffani musliman Allah ka ɗauki raina ina musulmi wa alhikni bi salihina Allah ka haɗa ni da bayan Allah na gari ranar gobe kiyama addu'ar wa kenan annabi Yusuf duk da sarauta shi duk da kasaita shi sannan yana daga cikin tarbiyya annabawa suna tarbiyyantar da 'ya'yansu akan musulunci annabi yakubu da ya zo rasuwa sai tattaro 'ya'yan shi su yusuf ne su bunyamin ne su wane duk ku zo sai ce mata abuduna min ba'adi in na mutu me za a bautawa me za ku bautawa shirka za ku ko musulunci kalu na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun Allah da iyayenka da kakanninka su annabi ibrahim isma'ila ishaqa kawunka kaza Allah da iyayenka din nan suka bauta tun da duk iyayen annabawa ne kawunnanka manzannin Allah ne bayan Allah ne na gari Allah da suka bauta shi za mu bautawa wa nahnu lahu muslimuna mu dinnan da ka gan mu ya baba mun sallama wa Allah mu musulmi ne sai annabi yaqub ya kwanta ya mutu ya ji ƴaƴan shi suna kan addini da aqida kai da kake saurare na ko kake kallo na kana kishi kana burin ƴaƴanka su mutu suna musulmi me yiwa ka ce eh wace tarbiyyar ka daukan musu shin kana tarbiyyar su yadda za su kasance musulmi ko kuwa kai kenan kokarin ka dai ya za su kadai su karatun boko ya za su kadai su iya sana'a addinin musulunci fa tsakaninka da Allah nawa kake biya kudin tam na makarantar boko amma nawa kake biya a kudin tam na makarantar islamiyya muhimmancin da ka ɗauki boko da shi ka ɗauki ainihin islamiyya da shi muhimmancin ankulwa ne da sista wance da malama wance da ke karantar da 'ya'yanka sun kai muhimmancin akaramaka Allahu kaza da ke karantar da 'ya'yanka Qur'ani da sunna da addinin musulunci daga nan zaka gane cewa ashe da kace eh din nan a dazu ƙarya kake matukar baka mutunta addinin musulunci malaman musulunci tarbiyyar 'ya'yanka ta musulunci a bisa tarbiyyar ainihin rayuwa ba ba musun boko muke ba mu ma 'yan boko ne ba ma musu amma abin da muke cewa fifita addinin musulunci akan ainihin me akan rayuwa to abin da yake faruwa shine mutane sun ɗauki cewa ai addinin musulunci ai wani abu ne wanda kawai gado ne kawai shi kenan an tashi kawai dai a ci gaba da yi a'a ba abu ne da za a tsaya a koye shi a inganta shi ba sai ka ga mutum ya yi digiri ya yi digirgir ya dingire ya yi first degree ya yi masters ya yi phd ya yi komai har professor wani ya zama amma da za ka je ka bincike shi sai ka ga gaba ɗaya bai iya alwala ba bai iya tsarki ba bai iya wankan janaba ba bai iya sallah ba sai ka samu mutum mukami har mukami ya kai shugaban kasa ko minista ko famsek ko darakta ko menene amma bai san addinin musulunci ba kaga mutum kwararren injiniya ko lauya kaga mutum kwararren dakta ko pharmacist kaga mutum ya kware dan siyasa ne ya kware tsohon soja ne duk abin da ya shafi rayuwar duniya ya alamuna zahiran min alhayatid duniya wa hum anil akhirati hum ghafiluna zahirin duniya ya sani amma bai san lahira ba bai iya alwala ba bai iya sallah ba yau da za a zo a ce ranka ya dade hajiya wanta ta mutu uwar shi kenan ko alhaji na mahaifin shi kenan ya rasu bai sanya zai mishi wankan gawa ba da liman zai kauce ya ce ranka ya dade wuce kai wa babanka sallah mu mu bi ka ba za ka iya ba dan Allah uban da ya tsuguna ya haife ka uwar da ta tsuguna ta haife ka suka mutunta ka ka taso kana musulmi yau a ce mahaifiyarka ta kwanta ta mutu ba za ka iya mata wankan gawa ba mahaifinka ya kwanta ya mutu yau a ce wuce kai mishi sallah ba za ka iya ba amma a mulkin soja ka kai general ka kai field marshal ka kai major ka kai kaza a ainihin siyasa kai ne wane a ainihin ilimin zamani da duk kasuwanci ka kware amma baka iya sallar da za a yi mata mafi karancin kabbara hudu ba baka iya sallar gawa ba ba za ka iya wanke mahaifiyarka ba kuma wai yanzu wai kana girman kai ba za ka je ka kwantar da kanka gaban malami ya biya maka kawa'idi ahalari arba'una hadis qur'ani a koya maka addinin musulunci ba baka iya wa manzon Allah salati ba sallallahu alaihi wasallam baka iya tahiya a sallah ba baka iya ikama ba karatun sallah baka iya ba sai kuma ka ce ana wa'azi ana zagin manya su waye manya da ya ake zama manya ne bahaushe ya ce girman banza ne ai talaka ya girmi sarki ma'ana duk shekarunka duk girmanka baka yi addinin musulunci ba ina girma walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina Allah da manzon Allah da muminai suke da izza da kasaita da bunƙasa baka da izza baka da addinin musulunci kuma baka iya shi ba kuma baka tunanin ƴaƴanka su iya sai dai ka sanya musu talbijin a ɗaki ‘ya'ya'yan mata ko samari ga abinci nan da safe a je a ɗauko soyayyen dankalin turawa a ci hanta a ci kaza a ci kaza duk gaba ɗaya amma ba su yi sallah asuba ba baka damu da addinin su ba kana ji in ka mutu za su yi maka addu'a ba za su yi maka addu'a ba dan baka nuna musu wannan hanyar ba an sanya wa yara dish an sa musu satellite an sa musu tashoshi yarinya ta kamo channel o yaro ya kama blue film a kama tasha kaza suna kallon kaza algharizatul jinsiyya su ga namiji yana kwanciya da namiji namiji na kwanciya da mace mace tana kwanciya da mace mace tana kwanciya da namiji maza uku mace ɗaya akan gado ɗaya maza uku na mace biyu wannan yana tsotsan azzakarin wannan wannan yana tsotsan farjin wannan wannan irin karnakanci ne wannan ku ba ƴaƴanku suna kallon wannan ba ku koya musu addinin musulunci ba kuma wai waɗannan 'ya'yan saboda su ne suke boko wani ya ji ya karanta pol science wani ya ji ya karanta business admin wani ya ji ya karanta economics wani ya ji ya karanta geography wai nan gaba wai su ne za su fito takarar siyasa wai su zama shugabannin ƙasa dan Allah ba a cuci ƙasar nan ba ba ku ci amanar sardauna ba sardauna jahili ne duk inda zaka ga hoton sardauna baka ganin shi da tarbi a hannu da rawani ba alaman malanta bace ba alaman mutumin kirki bane shi sai a ce ku yanzu kun bar waɗanda za su zauna kujerar sardauna su zama 'yan iska mashaya giya mashaya taba mazinata 'yan ta'adda maciya haramun dan Allah akalla in aka ce kun ci alan amanar sardauna kuna jin Allah zai kyale ku a ƙasar nan balle wannan kun ci amanar Allah kun ci amanar manzon Allah kun ci amanar komai ba ku yi tarbiyyar al'ummar da nan gaba su za su girmama ƙasar nan ba wallahi ku ji tsoron Allah Allah ya kiyaye Allah da ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wata hanya an ka kama tan ba musulunci bace falan yuqbala minhu Allah ba zai karba ba Allah baya so ka je ka rike kayan tsiyarka in dai ba musulunci zaka yi ba Allah baya so wannan ita ce aya ta ainihin uku aya ta ainihin wato 85 a cikin suratu ali imran to ai aya kararar da ta fi bayyana wannan matsala ita ce inda Allah madaukakin sarki ke cewa qalatil arabu amanna ko larabawa suka ce mun yi imani qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum kauyawa su zo su ce annabi ai mu mumine ne mun yi imani sai Allah yake kai kauyawa ku tsaya ba mu san wauta ku dai ce ku musulmi ne imani ai daraja ce wadda sai ka yi tukuna aiki an tabbatar sannan za a ce kai mumini ne kawai daga gaje jami'a kayi diploma shikenan sai a rinka ce maka dokta saboda rikici jama'a mun gane wannan da kyau ko fa akhbara anna ad-din alladhi radiyahu wa yaqbaluhu min ibadihi huwa al-islam a cikin waɗannan ayoyi sai Allah ya bada labarin cewa kadai addinin da ya yarjewa kadai ibadar da zai karba addinin da zai karba daga bayan shi shine addinin musulunci walan yakuna ad-din fi mahallil qabul war rida illa bin dimamin tasdiki ilal amal addini kuwa ba zai taɓa zama a matsayin an karɓe shi Allah ya yarda da shi ba sai an haɗa gaskata Allah tare da aiki manufa a faɗa kuma a yi aiki sai ce sardauna yana ban mamaki yana birge ni ba haka mawakin afirka ya faɗi ba manufa a faɗa kuma a yi aiki ma'ana sardauna ba surutun banza zauna yana ta yi a cika rediyo da surutu duk labari duk bbc muryar jamus america wane ne ai ta surutu ba aiki aiki sardauna yake yi akwai dattijo a anguwan nan wanda ya rasu allah ya gafarta mishi shekara ina jin biyu kenan yake ba mu labarin sanda sardauna zai ɗibi a biyu fa a kafa aka fara tafiya tafiya ake ana ran kai daɗe ai ta isa yana cewa 'ya'yanmu na da yawa a biyu ce kana ganin ta tun daga tun daga shika tun daga zango a biyu ta fara tun daga zangon shanu har ga ta can ta kai shika dattijan ya ce wallahi ba don aka takura sardauna ranka ya daɗe ta isa aka ce da sai ya kai huntuwa ta. duk a biyu ce kuma ba ce kaɗan ba shi mutumin kirki ne kawai alheri yake so shi yasa kaga Allah ya wanzar da girman shi sardaunan nan ba diploma ya ba ba digiri ya ba sakandare ya certificate amma yanzu ana ganin mutuncin sardana fiye da duk wani profesa saboda karatun ka karatun karya ne tunda ba za ka yi aiki ba al'umma ba za su ji daɗi da kai ba mulkin ka mulkin wofi ne mulkin fir'auna da ƙaruna ne kuɗin ka kuɗin ɗan ƙaruna ne malanta ka malanta ɗan ba'ura ba aiki قال أبو سليمان الخطابي المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال abu suleiman al-khattabi ya ce kun ga wani babban malami ne kuma da ya sharhin sunan abi dauda kai sunna annabi ta sha sharhi wane mutum abu suleiman al-khattabi sunan littafin shi kuma ma'alimus sunan tutocin sunnan manzon Allah kenan eh sallallahu alaihi wasallam al-muslim qad yakunu mu'minan fi ba'd al-ahwali musulmi zai iya kasancewa mumini a wasu lokuta din wa kad la yakunu mu'minan fi ba'dha wani lokacin kuma sai ya zan musulmi ne amma bai kai a ce mishi mumini ba a wani lokacin wal mu'minu muslimun fi jami'il ahwali malam yace a kowane hali aka samu mumini to musulmi ne ma'ana duk inda kaga wani aka ce mumini ne to lallai musulmi ne kamar duk inda kaga aka ce wani general ne na soja babu shakka soja ne haka ne ko sai ce li'anna aslal islami domin asalin musulunci shine alistislamu walin qiyadu sallamawa ga Allah da kuma jawuwa duk inda Allah ya jaka ka bi ka jawu wa aslul imani asalin imani kuma at-tasdiqu gaskatawa to dan haka wa kad yakunu al-mar'u mustasliman fi zahiri ghayra munqadin fil batin ashe mutum zai iya zama a zahiri ya sallama yana sallah yana azumi yana faɗin kalmar shahada amma a cikin cikin zuciyar shi kuma fa bai jawo zuwa ga Allah ba zuciyar tana da matsala akwai tsatsa akwai gaddama wala yakunu sadiqal batini ghaira munqadin fi zahiri amma mutumin duk da ya zama ainihin wato bai kasance ainihin wato sadiqal batin mutumin duk da bai da gaskiya a cikin zuciyar shi ba zai taba kasancewa ghaira munqadin fi zahir wala yakunu sadiqal batini ghaira munqadin fi zahir wanda duk a zahiri bai sallama wa Allah ba to a cikin zuciyar shi kuma ma ba zai iya taba zama mai gaskiya ba baka sallah baka azumi baka ayyukan musulunci na zahiri to zuciyar ma babu komai a cikin ta fa izan to a karkashin haka kullu mu'minin muslim dukkan mumini musulmi ne walaisa kullu muslimin mu'minan amma ba dukkan musulmi ne mumini ba wannan ita ce ingantacciyar magana daga cikin bambance-bambancen da malamai suka kawo ko maganganun da malamai suka yi shin akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini wasu suka ce duk abu ɗaya ne wasu suka ce a'a akwai bambanci to ingantacciyar magana gaskiya musulmi shine wanda ya taka martaba farko a cikin wannan addini wanda ya samu gaskatawa ta zuci to sai a ce ya zama mumini wanda kuma ihsani ya shigo cikin waɗancan musulunci da imani to sai a ce muhusini don haka martabar farko a cikin wannan addinin namu shine shi kanshi musuluncin ka faɗi kalmar shahada ka kai sallah azumi zakka hajji to duk wanda aka gani da waɗannan ayyukan zahiri sai a kira shi musulmi wanda kuma ya zan zuciyar ta narke duk abin da Allah ya ce shi ya riga ya gama yadda duk abin da manzon Allah ya ce shi babu shakka babu tantama babu kyama ba ja da baya nan da nan sai bi sai a ce wannan mumini ne wanda ya zama waɗannan abubuwan imani da musulunci tsakanin shi da Allah yake yin su sai a ce muhsini to wannan ihsanin kuma in babu shi musulunci ya lalace imani ya lalace matukar aka ce ba dan Allah kake musuluncin ba aikin banza kake ba dan Allah imanin ka ba aikin banza kake dan haka ihsanin nan kwaya daya kamar gishiri ne a cikin miya duk yadda miya ta ji nama ta ji komai aka ce babu gishiri yaya sai ka ji ta dalam jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan ne sai shi al-imam al-bagawi sai ya ainihin wato bambanta cewa lallai dukkanin mumini musulmi ne amma ba dukkanin ainihin wato musulmi ne mumini ba in kuna son ganin cikakken bayani ku je ku karanta kitabul iman na shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyah al-harrani Allah ya jikan ibn taymiyah da gafara qauluhu maganar da ainihin wato wannan mutum ya zo wa annabi ya ce mal ihsanu menene kyautatawa sai ce fa inna ma'anal ihsani ha huna abinda ake nufi da ihsani anan shine al ikhlasu yi saboda Allah wa huwa shartun fi sihhatil imani wal islami ma'an wannan yi saboda Allah dinnan sharadi ne game da ingancin imani da musulunci gaba daya duk sanda kai imani babu kyautatawa babu yi don Allah babu ikhlasi babu imani duk sanda kai musulunci ba tare da ihsani ba ba kyautatawa ba yi saboda Allah babu musulunci shi yasa wallahi kai da kake karatun alqur'ani ko hadisi ko fiqh ko larabci ko geography ko pharmacy ko menene ka saka Allah a ciki kar ka ga cewa wai zaka je kai karatun boko ai ba ruwan boko da Allah wai ce maka ba ruwan boko da Allah to dan boko dan wuta ne kamar yadda mutanen da suke faɗi duk abin da zaka fara admission ne ka samu zaka je ka karba ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ka fara da sunan Allah Allah madaukakin sarki wanda ya halitta duk abin da zaka kai ka saka sunan Allah a ciki zaka je ka karanta lauya ne zaka je ka karanta engineering ne zaka je pharmacist ne duk abin da zaka karanta dan arabiya ne kai dan IRK dan Islamic studies ko me zaka karanta Allah yace ka saka sunan Allah a ciki jama'a an gane wannan da kyau ko ka saka ikhlasi ya zan saboda Allah za ka yi wallahi sai kaga Allah ya saka albarka a cikin abin albarkar nan fa ita ake gwagwarmayar samu ku duba shanu daga cikin dabbobi da awaki da raƙuma da awakai sai Allah ya saka musu albarka kullum tan tebur nawa ake kwasa daga arewa zuwa ainihin gabas ko yammacin najeriya ana kai ainihin shanu allah kaɗai ya san iyakarsu amma kare da allah ya kwashe mishi albarka ka taɓa ganin ko amalanke biyu an cika daga garinku an kai can wajen ɓillir ɗin nan can wajen arnan gombe da ke cin karnuka babu kare allah ya kwashe wa kare albarka ba albarka a cikin kare amma karya in ta tashi dubu nonanta wajen guda goma take da shi nonan karya sai ta haifi 'ya'ya goma ko dozin guda amma da yake ba albarka kafin a yaye su duk sun mutu amma saniya sai ta shekara biyu bata haihu ba amma kullun kwasa ake kullun ci ake kullun ci ake duk shagali duk fati shanu ake ci kaji ake ci awaki ake ci Allah ya zuba musu albarka kare Allah ba mutum nawa ke cin kare balle ka ce shi yasa bai da yawa kaɗan ne ke ci sai ka haure can wajen billir ka shiga cikin baƙaƙen arna sannan za ka fara ganin masu ci amma kuma ga babu kare babu wadatuwar kare Allah ya kwashe wa kare albarka wallahi albarkan nan ita ake bukata duk abin da za ka yi a tamfa ka je ka sai a tamfa ka kai wa uwarka ta sa maka albarkan nan wallahi ya fi waccan dubu hamsin da ka ɗiba ka ba waccan karuwa waccan yar iska ta ne maka Allah ya isa tana ce maka ai ba irin wannan yadin ake yayi ba ai ma dai wannan za dai ai maneji uwakan ka je ka kai mata a tamfa ta naira dubu biyu sai kaga hakkuka take saboda daɗi amma kaga da ike uwarka albarka za ta sa maka ba za ka je kai ba sai waccan tsinannuwa kadangaruwar bariki ita ce za ka kaiwa tana Allah ya isa ni dai wallahi ka cuce ni matsiyaci kawai ka ji fa amma wannan cewa za ta yi oh Allah ya maka albarka Allah ya sa maka albarka wannan kalmar da take faɗi wallahi a matsayin uwa uwa ba sai ta ja kulhu wallahu ba ba sai ta salati goma ga annabi ba ba sai ta sauke alqur'ani ba da ta ce Allah ya sa albarka sai albarka ta faru da izinin Allah saboda uwarka ce haka in ta ce maka je ka gani komai sai ka ga ya rikice maka in ta ce maka Allah ya isa sai komai ya watse maka shi yasa ka kyautata ka yi addinin musulunci ka kaucewa harkar banza in yau kai ke yawo a bayan ƙasa gobe za ka ji ka a bayan ƙasa ne a cikin ƙasa Allah ya kiyaye qauluhu an talidal amatu rabbaha da annabi ya ce din nan na daga cikin alamar tashin duniya za ka rinka ganin baiwa tana haihuwar mai gidanta ma'anahu ma'anar shi an yattafi al-islamu wa yaksuru sabiyu musulunci zai yadu ya fadada sai bayi su yi yawa a kamo bayi daga ƙasa kaza ƙasa kaza ƙasa kaza wa yattakhiza nasu sarariya shikenan sai mutane wannan yana da bawa baiwa wannan yana da kuyanga wannan yana da kwarkwara concubines wa yaksuru minhunna al-auladu sai su ta haihuwa ƴaƴa su yawa duk uwayen ‘ya'yan nan kuma sai zama bayi ne fayakunu ibnun rajuli min ummihi min amatihi fi ma'anar sayyidi li ummihi shi kenan in baiwa ta haifa wa mutum ɗa sai wannan ɗa da ta haifa mishi sai zama kamar matsayin mai gida ne ga uwashi tunda shi uban shi ɗa ne uwashi baiwa to sai ya zama shi ɗan ya zama ɗa to ya zama kamar matsayin mai gida kenan ga ainihin wato uwashi ya zama kenan baiwa ta haifi mai gidanta a wata riwaya kuma baiwa ta haifi rabbata ha uwar gijiyarta idza kanat mamlukatan li abihi iz kanat mamlukatan li abihi domin ita uwar baiwa uban shi ce wa mulkil abi raji'un ila waladi mulkin uba ko yana komawa ne karshe ga da tunda uban shi ne ya mallaki wannan baiwar ta zo ta haifi wannan dan to dan ya zama kamar shi ke mallaka uwar shi kenan yanzu to wasu sun fassara wannan hadisi da haka wasu kuma suka fassara hadisin da cewa za a yi ta samun kangararru ne fitsararrun 'ya'ya yaro ne gashi nan ya je ya dawo hutu an ba da hutun sakandare ko jami'a shi kenan sai dai ya kwanta ya kalli talbijin ya sa movies kaza ya sa movie kaza ya kalli video ya kalli abubuwa kawai sai in uwar ta gama girka abinci uban ya je ya nemo shi kuma yana kwance sannan a kawo mishi a tashe shi a bacci kuma ya ci yanzu in ka dubi zahiri uban ya tafi yayi wahala ya kawo uwar ta shiga kicin te wahala ta kawo shi kuma yana kwance sai an zo an tashe shi dan auta dan auta tashi ka ci yanzu dan auta ya zama me dan auta ya zama bawa ya zama uban gida iyayen fa sun zama bayi to wasu sai suka ce in kuka ga haka ta fara faruwa to duniya ta zo karshe kuma waɗannan abubuwan sun fara faruwa tuni ka gani eh za a ci na banza ba ka gani har ma sai ka ji yana wallahi mama bata iya suya ba wai mama bata iya suya ba ka ji dan banza me ya hana kai ka je ka shiga sai ka ga budurwa wai tun da ta dawo hutu wai ba za ta yi wanke wanke ba ba za ta yi jijjige ba ba za ta yi shara ba wai su yan boko ne sai dai a saka wani gyale mai kaman makawuyan ƙarya a makale shi ana tafiya ana wani daddo fare jiki ana makalkalewa uwarta tana can tana shan hayaki a kicin ka gani duk waɗannan abubuwan wallahi kula za ku yi ku tarbiyyantar da 'ya'yanku tarbiyya tirsasa mutum ake kuma duk mutumin da ya sha wahala ya tarbiyyantar da ɗan shi in ya tsufa ya huta amma ka ki tarbiyyantar da ɗan kai ka tsufa shi kuma ya kawo ƙarfi sai ka je police headquarter kai ne wurin AC ne kai ne wurin commissioner yan sanda kai ne wurin ranka ya dade a kawo min taimako yan sanda goma su zo su kama wani yaro a gida idan ka da cikin ka kuma sai yan sanda sun zo sun kama shi ka ba da ɗari biyar wai kuɗin da za a sai tiya gas a shaƙa mishi wai ya su makwana bakwai kai farfaɗo kai ka huta ɗanka na cikin ka kai ka sayo ragon suna kana murna kana gaya jama'a an yi maka haihuwa yau kuma ka je ka ce yan sanda su zo su ɗauke shi laifinka ne Allah ya kiyaye wa qawluhu haka kuma maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa antara al-urata al-ufata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan zaka ga mutane masu tsiraici waɗanda suke yawo babu wadatacciyar tufa babu takalma a kafafuwansu masu kiwon kananan bisashe tumaki da awaki suna ainihin gasa wajen tsawaita gini wannan in yi hawa biyu wannan yi hawa uku wannan yi hawa hudu duk in aka ga an kure sai kuma ka ga wani ya yi ma kamar siffar jirgin sama wani sai ya gidan kamar siffar jirgin ruwa duk in wannan yayi ya yayi sai ka ga wani yayi gidan kuma sai ka ga gidan ya wani karkato kamar zai faɗo wai duk style ne fa kana bincika sai ka ji an ce ai uban shi ne sarkin shanun garinsu ai uban shi ne ainihin kaza saboda me ma'ana dan talaka ne ya zo yanzu gashi to ba cewa ake ba kyau ba sai dai ana cewa ne in kaga haka na faruwa alama cewa duniya ta zo karshe kenan sai ka fara shiryawa ka fara tattara inaka inaka duk sanda kai shanya barkono ko hatsi ko menene in kaga hadari ko iska ina ma'ana haka sai ka kwashe kayanka haka ake nuna maka kiyama ba za a ce maka ga ranar ta ba amma za a nuna maka alamominta su ne ake bayyana maka dama Allah ya ce la ta'atikum illa bagata sai dai ta zo muku a abke wani yana disco wani yana karatu wani yana wa'azi wani yana kira'a wata na kitchen wata na rawa wani ya sha giya wani na ɗakin karuwa wani na kwance da amarya shi la ta'atikum illa bagata sai kiyamar ta zo a abke sai an je ka yi jawabi a ina ta same ka قال أبو سليمان الخطابي بابا سليمان بخطابي يتي يريد العرب الذين هم أرباب الإبل ورعاتها النبي أنا نفي لا رباوا وأن سوني سك ملك راقما سوني ما سكي وراقما to ainihin wato musulunci zai yadu har su waye gari ƴaƴansu su je suna gine-gine irin wannan ai mu ma nan muka duba haka ne ko mu nan da muke fulani yanzu yaya iyayenmu da kakanninmu duk ba a daji suke ba ba gashi mun zo mu ne muke gida hawa kaza hawa kaza hawa kaza ba in ka bincika sai ka ji an ce ai wane ai baban shi shine sarkin fulanin garin su ai wane jikan sarkin fulani ne ma'ana ba haka bane to alamomi ne na haka kenan ko ayyattasi'ul islamu musulunci zai fadada wa yaftatihu haula bilad sai a bude irin waɗannan garuruka wa yaskunuha sai a samu su ƴaƴan talakawa din nan wa yaskununaha sai 'ya'yan talakawa din nan sai su je su zaunu waɗannan garuruwa wa yatatawaluna fil bunyan sai kaga suna gasa suna rige-rige suna ainihin wato competition game da tsawaita ainihin gidaje ba da an kano ahalan nuja'i bayan a da can sun kasance masu ainihin wato awaki ne da dabbobi nuja'a gashi nan ta zuwa qur'ani ko la tastaqirru bihim darun a da gida baya tabbata gare su ba su da gida ba inda suke zama guri daya su ne nan su ne nan su ne nan amma sai a waye gari yanzu sun samu su ne suka cika abuja ne su ne suka cika port su ne suka cika ainihin kaduna su suka cika ina ne gra kaza sai ka samu duk su suka cika irin waɗannan garurukan to duk waɗannan abubuwan in ka ga sun faru ya kai mai saurare na sai ka fara kintsawa to kiyama ta taho kenan wakila wasu kuma suka ce haza kama ja a fi hadisin akhar fi ashrati sa'a a wannan yana daukan wata ma'ana ce irin yadda ta zo a wani hadisin game da alamomin tashin alkiyama annabi yace wa yatakallamu fihim ar-ruwaybidha ar-ruwaybidha ar-ruwaybidha wa huwa ar-rajulu at-tafihi yantiqu fi umuril amma wato alama ce ta tashin duniya sai a ga kaskantattun mutane suna ainihin magana game da ainihin wato al'amuran da suke na al'umma baki ɗaya. To, a ruwai biza ɗin nan me fasarar ruwai biza sai ce wa huwar rajulu tafe shi ne ƙaramin mutum yanzu ku fi umuril amma sai ka ganshi yana magana game da harkokin ainihin wato mutane baki ɗaya da can ba a san shi ba ba a san baban shi ba shi waye shi ɗan waye ba a san su ba amma sai ya wayi gari yanzu duniya ta zama tashi shine da mulki sai ka ji shi kuma shine shugaban kasa shine minista shine darakta kaza a halin da can shi ba dan kowa bane wakila a wata fadar kuma aka ce ar-ruwaybidatu dinnan tasghirur rabida tasgiri ne na rabida wa huwa ra'ir rabid mai kiwon ar-rabid war rabidu al-ghanam mai kiwon awaki walha'u lil mubalagha sai zama alha'u din da aka kawo arruwaibidatu ta'un din ta kaiwa matuƙa ce kawai ma'ana da sai a ce ruwaibid to abinda wannan hadisi yake sai nuna wato yana daga alamar tashin duniya a samu ainihin mutumin da ba kowa ba ba dan kowa ba ya wayi gari shine shugaba shine ke da ta cewa alama ce ta tashin duniya sai wasu suka ce to ta iya yiwa wannan ainihin hadisin zai ƙara fassara wancan nema arruwaibida din nan sai ya zama ainihin mai kiwon awaki mutumin da yake kaskantacce a daji yau ya waye gari shine da shugabanci sai yadda ainihin ya ce a nan ne al'imamu ibn maja ya ruwaito hadisi sahihin da al'imamu ahmad ma ya ruwaito shi wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sayati ala nasi sanawatin khadda'at sayati ala nasi sanawatun khadda'atun nan gaba za a yi wasu shekaru waɗanda akwai yaudara a cikin waɗannan shekaru akwai magana da rashin cika magana yusaddaqu fi hal kazibu wa yukazzabu fi hal sadiqu makaryaci a gaskata shi mai gaskiya a ƙaryata shi wa yu'tamanu fi hal kha'inu mutumin da yake maha'inci macuci mai 419 dan zambo mai yaudara sai a amince da shi wa yukhawwanu fi hal amin amintaccen mutum mutumin kirki shi kuma a ce macuci ne ba a yarda da shi ba wa yamtiqu fi har ruwaybida sai a samu kananan mutane suke mulki suke magana ila wa man ruwaybida sai aka ce manzon Allah su waye ar ruwaybida din nan kananan mutane qala sai ce ar-rajulul ar-rajulul tafi fi amril amma karamin mutumin da ba a san shi ba bai kowa ba sai waye gari kuma shine babban mutum to duk sanda wannan zamanin ya zo alamar duniya ta tawo ƙarshe ke mai gaskiya a ƙaryata shi macuci a ce shine mutumin kirki ku duba yanzu in ba kawali ka zama ba in ba fasiki ka zama ba in ba ka iya ƙarya da cin amana da zambo da yaudara ba ko ƙuri'a ba za a saka maka ba sai ka hau duro ka yi ƙarya ka yi ƙarya ka ce pdp pdt ni mene ne ka yi jam'i duk ka faɗa sai ka zo ka faɗi ƙarirai ƙarirai sai a yi maka tafi sai a ce sai ka yi sai ka yi kuma sai ka yi ɗin ko za a kashe wadawa sai sun azaka ana nan shi kenan sai zan duk abin da ka faɗa ƙarya ne sai kuma za su ce mun yi zaɓen timin dare macuci ne kaza kaza shi kenan kaga ashe da can duk ba da gaske suke Allah ya kiyaye قال أخبرنا أبو عمرو عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن نعيم بن الخليل السرخسي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول شريك دان عبد الله دان أبي نمر يتي يا أنس دان مالك الله يقال مش يرجع أنس ناتيوا بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, في المسجد wani lokaci muna zaune tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a masallaci dakhala rajulun ala jamalin sai wani mutum ya shigo masallaci akan raƙumi tun daga nan zaka gane ko daga ina yake daga ƙauye yake a to in ba haka ba mutane na zaune cikin masallaci ka yi fakin gefe guda mana amma sai da ya shigo cikin masallaci ba ƙauye kenan za ka zo ka ji jama'a mun gane ka gane daga inda yake saboda aikin shi fa'ana fil masjidi shi kenan sai ya ɗaura raƙumin shi a cikin masallaci ba abin da ya shafe shi babur ɗin shi ya shigo da shi sai ya samu wata kwana sai ya fakin shi a cikin masallaci ba rihaba ba ba komai ba fa kuma ga manzon Allah na biya wa jama'a karatu manzon Allah ya saba da mutanen ƙauye manzon Allah mutumin al'umma ne kowa ya zo manzon Allah yana da yadda zai da shi wani da ya zo masallaci kawai cikin masallacin ya zo ana wa'azi yana komai ya je kwaba al'aurar shi gefe guda a masallacin ya tallara fitsari aka ɗaga za a mamake shi manzo Allah ya ce ku kyale shi aka je aka zuba ruwa ya zo ya zauna ya ji wa'azi ya musulunta nan kuma sai ya ɗaga hannu Allah ka shiryar da ni ni da Muhammadu mu kadai ka saka mu aljanna kar ka saka kowa manzo Allah ya ce kai ba kauye kai wauta rahama Allah ta fi karfin mutum biyu dan sun bata maka rai ai ba kungiyanci bane abin shikenan summa aqalahu sai ya kama ainihin raƙumin shi ya daure summa qala lahu sai ya ce da su ayyukum muhammadun cikin kuwaye muhammadu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama muttaki'un baina zaharanayhi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana kashin gide a tsakankanin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qulna sai muka ce hazar rajulu al abyadu al muttaki wannan mutumin nan da ka gani farin nan wanda yake kashin gide shine Muhammadu fa qala lahu rajulu kun ga wannan ana nuna ladabi ko eh annabi na zaune cikin ɗalibai da wani ya zo ya wauta ba su tashi sun yi mugun aiki ba don annabi ya kwaɓe su wannan da ya ce muhammadu din nan ba su ce kai ka ce annabi ba ka ce shek shek shehu za ka ce a a sai suka kyale shi yayi wautar shi manzo Allah zai maganin abubuwan shi fa qala lahu rajulu sai ainihin shi mutumin yace ibnu abdul muttalib kai dan abdul muttalib fa qala lahu an sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace da shi kad ajabtuka ai na amsa maka tunda kiran annabi kamar ya ce yabna abdul muttalib don me munada ne harfin nida mahzuf kad ajabtuka na amsa maka ai fa qala ar-rajulu sai mutumin yace inni sa'iluka zan tambaye ka fa mushaddidun alayka fil mas'ala kuma zan tsananta maka a cikin wannan tambaya tawa fala tajid alayya fi nafsika kaka ji haushi na a cikin ranka fa qala sai annabi yace sal amma badalaka tambayi duk abin da kake so ba matsala faƙala sai ce as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablika ina gama ka da Allah ina gama ka da ubangijinka ubangijin annabawan da ke kafin kai Allahu arsalaka ila nasi kullihim Allah ne ya aiko ka wurin mutane baki ɗaya faƙala Allahumma na'am manzo Allah yace haka abin yake qala anshiduka billah yace ina gama ka da Allah ne maka magiya الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة Allah ne ya umarce ka kai sallolin nan guda biyar tsakanin yini da dare sallar asuba azhar la'asar a yini ake yin su daga fitowa alfijir zuwa rana ta fadi sallar magariba da isha sallolin dare ne Allah ne yace kai qala allahumma na'am manzo Allah yace i haka abin yake qala anshiduka billahi ina gama ka da Allah inji mutumin Allahu amarka an ta suma hadha shahara min sana Allah ne ya umarce ka ka azumci wannan wata guda azumin wata guda wata guda ba ci ba sha da rana a shekara qala Allahumma na'am sai ce i haka abin yake qala sai ce an shiduka billahi ina gama ka da Allah Allahu amarka an ta'khudha hadhihi sadaqa min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina Allah ne ya ce ka karɓi zakka ka karɓi sadaka daga mawadata ka raba wa talakawa haka ake yi jama'a in mai kuɗi mai wadata fa in ya ƙi bayar da zakka murɗe shi ake da ƙarfin tsiya a danne shi a ƙwata yadda yara kake jin suna cewa na ƙarfi ne ɗin na ƙarfin ne sai a murɗe shi a danne shi a ƙwaƙula a fitar saboda in bala'in ya zo ba shi kaɗai zai shafa ba a haɗa yaƙi gadan-gadan a je a yaƙi mutumi ko mutanen da suka ƙi ba da zakka Allah ne ya ce ka karba daga masu wadata ka bayo talakawa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce Allahumma na'am haka abin yake fa qala ar-rajulu sai manzon Allah ya ce amantu bima ji'ta bihi sai mutumin ya ce amantu bima ji'ita bihi na yadda da abin da ka zo da shi na yi imani wa ana rasulu man wara'i min qaumi ni da ka ganni manzo ne dan aike ne na al'ummata wanda ke baya jama'ata da na baro a ƙauyenmu ni wakilinsu ne suka haɗu aka ce in zama ni zan zama delegate ɗinsu ni ne wakilinsu ni zan representin nasu ni zan wakilce su in zo in maka tambayoyi saboda mai wa'azinka ya je garinmu ya yi wa'azi sai muka ce a zo a bincika shin da gaske kai ka faɗa haka in dai kai ka faɗa haka to mu mun yarda to tun da gaske kai ka faɗa mu mun yarda domin dama yan uwan annabi ne na wajen shayarwa su suka shayar da annabi zaka ji dangin halimatu sa'adiyya ne wa ana bimam ibn sa'alaba ni kuma ni ne bimamu dan sa'alaba akhu bani akhu bani sa'ad ibn bakar dan uwan yan kabila ainihin sa'adu banu sa'ad ibn bakar a kabilar su halimatu sa'adiya dama an zo an faɗi mana ne mai wa'azi ya zo yayi wa'azi ya ce muhammadu muhammadu ya ce muka ce kai muhammadin nan ai mu ne mu muka shayar da shi wane bimamu je ka ku ne yan jaridu ku ne kuka iya ɗauko labari je ka yi tambaya ka yi mishi tambaya dalla-dalla in ya ce shi ne ka ce da mu da kai duk mun musulunta saboda haka kin da gaskiya ne mun mu ainihin mun musulunta haza hadisun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne da malamai sun haɗu akan cewa lallai mai inganci ne wa akhrajahu muslimun min tariqi sabit ai kaji a cikin isnadin bukhari ya ruwaito shi ko to banda ruwaitowa ma ya fitar da shi a cikin littafin shi to muslim ma kuma ya fitar da shi ta hanyar sabitu an anasin daga anas a cikin lafazin muslim sai ya ce ja'a rajulun min ahalil badiya wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo kun ji mahallin shahid kenan mutumin ƙauye ne ko to shi yasa babu mamaki duk abubuwan da kaga yayi bi ma'anahu muslim ya ruwaito wannan hadisi da ma'anar shi to kaga abin da ake cewa kai mai wa'azi kai mai da'awa kafin mu tafi da nisa tukuna mahallu shahid dama babin menene kitabul iman ne ko ka ji ma'ana waɗannan ayyuka yadda da kalmar shahada da sallah da azumi da zakka duk ayyukan imani ne ayyukan musulunci to wannan hadisi yana nuna mana kai mai wa'azi kai mai da'awa sai ka zama mai haƙuri game da wautan masu wauta game da wawancin wawaye yanzu in ba haka ba ka duba irin wannan wauta dan Allah har cikin masallaci ka kinkimo babur ka zo da shi dan me hana kai fakin gefe guda to raƙumi ka duba raƙumi zaƙe zaƙe zaƙe a durkusar da wuya a tankwara shi ya kwanta a shigo masallaci manzo Allah na ganin shi sahabbai na ganin shi aka kyale shi ya je ya ɗaura raƙumin shi ya zo kuma yana zuwa ya yi sallama baka ji sallama ba ko gafara dai bai ce ba ba abin da ya ce bai ce a huwanku ba ba kawai jama'a cikin ku ina Muhammadu haka ba kawai yake ko yanzu kana zaune a shagonka ko a ofishinka kawai sai ba kawai ya shigo ya ce da Allah ina minista sai ka ce kai ne in kai ne kawai zauna ba ƙauye kenan wallahi in baka iya hudda da mutane iri-iri bai zama wai sai yan bariki sai yan boko sai masu wayewa kai kai kanka ba ƙauye ne a bariki dan akwai ba ƙauyen birni shine da mutane nau'i ɗaya iya hudda kawai amma in kai ka cika ɗan birni duk wanda ya zo za ka iya hudda da shi amma saboda kai ne PA saboda kai ne sakatare wani kawai ya zo bai maka sallama ba ya ce ogana nan sai ka ce yana nan amma dan zauna tukuna in ya zauna sai ka ce malam ka zo ka dan rinka yin sallama sai ce to shi da Allah ya hakuri to kaga shikenan kaga ka taimake shi amma an kai banza ka rabu da shi ko ka daka mai tsafa fice ka ba mu guri ba kauye an ce maka nan kauye ne baka koya mai ba baka nuna mai kuma kuskuren shi ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda yadda lokaci ya taho za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai kuma gobe fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika